نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا دكو أولا يمتي نرانر لاربا a yau ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 daga birnin makka zuwa madina da 47 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya domin fara tafsirin bana a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na daura gra katsina state kusan wannan shine ranar mu ta farko da izinin Allah kuma zai zamo ci gaba ne bisa tafsirin da muka kasance muna gabatarwa tsawon shekaru shida kenan wannan kusan tafsiri shine na bana tafsiri na shekara shida da izinin Allah to ubangiji Allah muke wa godiya da kuma roƙonsa da ya mana gamdakatar cikin faɗin daidai ya kuskurantar da harshen mu cikin faɗin kuskure ya datar da shi cikin faɗin daidai innahu waliyu dhalik wal qadiru alai idan ba manta ba a wancan darasi da muka tsaya mun kasance muna tafsirin ayoyin suratun nisa wanda za mu tashi akan ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wanda a waɗannan ayoyin ne muka tsaya a wancan darasi muka ce za mu tashi a kanta insha Allah amma gabanin nan kamar yadda muka saba a kodayaushe a kullum mukan yi waiwaye da ɗauraya cikin abin da ya shafi tafsirin da muke gabatarwa to haka shi ma wannan tafsiri na bana na wannan shekara ta 1447 daga birnin maka zuwa madina hijar annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza zani ba wajen salo da tsari da yadda muka sance muna bi ma'ana muna nan akan tsarinmu na at-tafsiru tahlili ma'ana tafsiri da a ɗabi'arsa yake bibiyar aya bayan aya ya ji menene sababin saukar wannan aya idan akwai menene alakar wannan aya da wacce ta gabace ta ma'ana mu ɗabbaka wannan sunna ta sibak da siyak da liha kamar yadda muka kasance muna yi sannan mu tsaya akan wannan aya duba da ƙira'o'in da suke kan wannan aya ɗin tun daga musamman abin da ya shafi na farshinta menene ko suwa ne ne suka karanta menene taujihin wannan ƙira'o'i da balaga da yake cikin wannan ƙira'o'i da izinin Allah sannan mukan ɗan yi hange cikin abin da ya shafi na hau daidai gwargwado cikin abin da ba za mu faɗaɗa can ba domin dai mu san yadda lafazin yake da kuma yadda za a iya karanta shi da yadda yake a larabci sannan mukan yi ƙoƙari wajen fito da fasaha da balaga da take a cikin ainihin wato wannan aya ɗin wannan shi ma mukan taɓa daidai gwargwado musamman abin da ya shafi almuhassinatul badi'iyya aljamaliyatul lafziyya ma'ana janibi na abin da ya shafi wannan ɓangare na ilmul badi' na ainihin wato a daga cikin ilmin mukan balaga sannan mukan yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen ƙoƙarin alaƙanta ƙur'aninmu da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam domin mumin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam huwa awwalu mufassir li hadhihi al-umma annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon ne tafsiri ga wannan al'umma dan haka za mu kasance wajen bibiyar aya wacce aya ce ta fassara ta idan ba mu samu wannan ba mu duba mu ga wacce wani hadisi ne ya fassara wannan aya ko kuma zantuttukan sahabbai ko kuma zantuttuka na ainihin wato attabi'in ma'ana tabi'i na al-ma'thur kenan at-tafsir bil ma'ruf a bil ma'thur wanda bangare ne na at-tafsir at-tahlili da izinin Allah da ma wasu bangarori wanda lokaci ba zai bari mu karaɗe ba wanda kuma an sha sanin tsarin akan wannan gwadabe muke tattaunawa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen tattauna abin da ya shafi fiqihu da yake cikin aya da abin da ya kamata mu sani a jumlace ba tare da faɗaɗawa ba musamman abin da yake na maƙasidu shari'a ɗin da yake cikin wannan aya ɗin da izinin Allah da kuma sauran wasu muka na daban wanda tsarin sananne ne a gurin ‘yan uwa da izinin Allah ubangiji Allah muke roƙo da ya mana dai gamdakatar cikin faɗin daidai ya datar da harshen mu cikin faɗin daidai ya kuskurantar da cikin faɗin kuskure innahu waliyu dhalik wal qadiru alai gabanin dai har wa yau mu ci gaba ina amfani da wannan dama don gabatar da ta'aziyya ga dukkanin daukacin al'umma musulmi ga baki daya da kuma mutanen daura a keɓance na babban rashi da aka yi wannan dattijo da ya rasu a wannan sati ubangiji allah ya masa rahama allah ya ji kansa allah ya sa ya huta shugaban abin nan mataimakin shugaba na jiha gabaki daya ta katsina state to allah maɗaukakin sarki ya ji kansa dattijo mutumin arziki mutumin kirki wanda da yawa kowa za ka je yana faɗin alherinsa kwarai da gaske to allah ya haska kabarinsa allah ya kai rahama cikin kabarinsa mu kuma idan tamu tazo allah ya samu cika da imani innahu waliyu dhalik wal qadiru alai malami allah ya ce gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا نعم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه na'am وكفى بجهنم سعيرا Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ayoyi da muka ji malam ya karanto mana ya ce, Ya ayyuhal ladhina utul kitaba, ya ku waɗanda aka ba su littafi Yahudu da Nasara kenan, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum, ku yi imani da abin da muka saukar, wanda shine na Alƙur'ani, musaddiqan lima ma'akum, wanda yake gazgata abin da ke tare da ku na attaura da injila, min qabli an naqmisa wujuhan, tun gabanin mu shafe wasu fuskoki tun gabanin mu canza wasu fuskoki saboda lafazin attamsu yana nufin almahu wal ifsad wat tahwil ma'ana ko dai shafewa ko kuma a mayar ma'ana tun gabanin mu shafe ko mu mayar da wasu fuskoki fa naruddaha ala adbariha mu mayar da gabansu ya koma bayansu yau a ce ga ido yana ƙeya hanci yana ƙeya baki yana ƙeya gaban fuska ya koma baya to ku yi imani da abin da muka saukar na alkur'ani tun gabanin mu shafa wasu fuskoki mu mayar da gabansu ya koma ƙeyarsu au nal'anahum ko kuma mu tsine musu mu la'ance su kama la'anna ashabas sabti kamar yadda muka la'anci ma'abota asaba wa kana amrullahi maf'ula lalle al'amarin Allah ya kasance abin aiwatarwa ne subhanahu wa ta'ala wannan aya idan ba ku manta ba mun so mu tattauna ta gabanin mu je hutun ramadan muka ce ta biyo bayan bayani da ake dangane da yahudawa da Allah madaukakin sarki yake akan cewa minal ladina hadu يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا wannan aya ce da ta gabata tana magana daga cikin yahudu daga cikin yahudawa akwai waɗanda suke canza bayani ko zance daga bigiran da aka sanya shi waya ƙuluna kuma suna cewa sami'na wa asaina mun ji kuma mun saba sai me shi yasa bahaushe ce yahudu tuba babu wasma kuma suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ka saurara daga gare mu ghaira musma'in kai ba wanda za a saurari naka ba ne wa ra'ina kuma suna faɗin wannan mugunyar kalma suna cewa ra'ina ma'ana ra'ina a harshen larabci tana ɗauka ahmaquna wa ar'anuna wawan cikinmu wanda zagi ne wannan kwarai da gaske kuma tana nufin intazirna ka jinkirta mana to su sai suke faɗinta ra'ina tana nufin ahmaquna wa ar'anuna layyan bi alsinatihim suna masu karkatar da harsunansu wa ta'anan fiddin da kuma suka a cikin addini da wancan lafazin da suke faɗi shi yasa Allah ya hana sahabbai faɗin wannan kalma saboda tana harshen tana da harshen damo ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina adhabun alim ma'ana mun yi bayani dogo akan ire-iren waɗannan lafuzza musamman waɗanda suke a janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma a janabi na Allah maɗaukakin sarki akan zaɓi abinda ba shi da iskali ko kuma ba shi da harshen damo domin fita daga ainihin wato saɓani ko makamacin haka to Allah ya ce walau annahum qalu sami'na da a ce su din sun ce mun ji wa qalu sami'na wa ata'na kuma mun yi da'a wasma da sun ce ka saurara wandurna ma'ana ka tsahirta mana lakana khairan lahum to da hakan ya fi musu alheri wa aqwam kuma da ya fi zama wa daidai mafi adalci gare su walakin la'anahum Allah bi kufrihim sai dai Allah madaukakin sarki ya la'ance su ya tsine musu bisa kafircin su wala fala yu'minuna illa qalila kuma ba za su imani ba sai ɗan kankani to a wannan ayat ta yau sai Allah ya ce ya ku waɗanda aka ba su littafi na ba da cikiya bari mu ji yau an amsa wannan cikiyar na ce a je cikin qur'ani alaliba alalibo ai nutso ai iyo a je a ga akwai wata ayar da aka ambata da ya ayyuhal ladina utul kitaba ta biyun wannan na ce akwai kyauta mai girman gaske ɗaya ga ramadan duk wanda ya faɗa za mu nuna shi ana kuma ba shi wannan kyauta ɗin akwai ko babu akwai ko babu babu ita don haka na ce duk ruwayoyin da za ka je cikin ashirin ɗin nan wannan ita ce ɗayan ɗaya tak ta ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku waɗanda aka ba su littafi yahuda da nasara kenan an gane da kyau ko da mai ja inda mai ja ga munan zuwa ƙarshen ramadan in za Allah insha Allah aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum yace ku yi imani da abinda muka saukar aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum wanda yake gazgata abinda ke tare da ku wanda shine alqur'ani yana gazgata at-taura da injila min qabli an natmisa wujuhan tun gabanin ma'ainihin wato canza wasu fuskoki muka ce gabansu ya koma bayansu an gane da kyau fana ruddaha ala adibariha mu mayar da gabansu ya koma ainihin wato bayansu abin da ya faru shine an rawaito daga abdullahi dan salam radiyallahu ta'ala anhu akan lamma sami'a hadhihi al-aya lokacin da ya ji wannan aya ja'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam qabla an ya'tiya ahlahu tun gabanin ma ya je wa iyalinsa yana jin wannan ayar bai je ko ina ba sai ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaduhu ala wajhihi ya sa hannu ya rufe fuskarsa tsoron wai kada a canza fuskarsa ta koma ina ta koma baya saboda shi ai malami ne kuma shi ya san abin da Allah ya faɗi gaskiya ne kwarai da gaske don haka wa aslama sai ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta wa ƙala ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ma kuntu ara an asila ilaika hatta ya tahawwala wajihi fi qafai ban yi tsammanin zan iya zuwa gare ka ba face fuskata ta juya ta koma ƙeya ma'ana hanzarin da ya ta yi kada a ce an jarabce shi da wannan yanayi ɗin ina fatan fahimta haka ka'abul ahbar ɗaya ne daga cikin manya-manyan aqtab na masu ruwayar isra'iliyat ya kasance lokacin da ya ji wannan ayar sai ya musulunta a lokacin umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala an faƙala ya ce ainihin wato ya rabbi amant ya ce ya ubangiji na yi imani ya rabbi aslamt ya allah na musulunta makhafata an yusibahu wa'idu hadhihi al-aya tsoron kada narkon wannan aya same shi saboda sun san menene abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗe don haka nan da nan yake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa akan abin da ya aikata ina fatan fahimta to don haka dai yan uwa wannan aya tana mana nuni akan cewa Allah mai iko ne akan dukkanin komai auna la'anahu ko kuma ma mu tsine musu ma'ana mu nesanta su daga gafara tamu kama la'anna ashabar sabti kamar yadda muka la'anci ma'abota asabar ma'abota asabar mun san labarin su an jarabce su da su wasu suka kama wasu ba su kama ba wasu suka tsaya akan katanga su ba su hana kada a kama ba sannan su ba su je sun kama ba daga ƙarshe dai Allah ya labarta mana aka halakar da waɗanda suka kama aka tseratar da waɗanda ba su kama ba kuma suka yi wa'azi waɗanda ba su kama ba ba su yi wa'azi ba ba su cancanci yabo na komai ba don haka aka yi shiru a kansu ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ce wa kana amurullahi maf'ula lalle al'amarin allah ya kasance abin aiwatarwa ne subhanahu wa ta'ala allah ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bih lalle Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi idan aka hada wani da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so wa man yushrik billah dukkanin wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki faqad iftara isman azima lalle ya kirkiri wani gagarumin zunubi kwarai da gaske shirka babban laifi ne kwarai da gaske idan ba ku manta ba ita ma wannan aya mun dan tauna ta a wancan satin muka ce ta sauka akan wahshi bin harb wanda wahshi shine ya kashe ainihin wato hamza ammin annabi sallallahu alaihi wasallam babban annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin uhudu to bayan lokacin da ya kashe shi shi kuma an masa alkawari ne akan idan ya kashe hamza to lalle an masa alkawarin za a yanta shi tun da shi bawa ne amma falam yufalahu bidhalik ba a cika masa wannan alkawarin da aka ɗauka masa ba don haka falam na ƙadima makkata lokacin da ya zo garin makka nadima ala sani'ihi sai ya yi nadama akan wannan abin da ya aikata huwa wa ashabu shi da abokan da suka yi wannan aikin fakatabu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka suka rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa anna qad nadimna ala alladhi sana'na wa annahu laysa yamna'una 'anil islam illa anna sami'naka taqulu wa anta bi makkah wal ladhina yad'una ma'a allahi ilahan akhar izuwa karshen waɗannan ayoyin suka ce lalle mun zo garin makka kuma mun zo mun yi nadama a bisa abinda muka aikata a yanzu babu abinda zai hana mu shiga addinin ka ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ba waɗannan ayoyin ba suka karanto waɗancan ayoyin da suke cikin suratul furqan da suke bayani akan bayan mai rahama subhanahu wata'ala wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladhina yaquluna rabbana nasrif 'anna 'adhaba jahannam إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سيوانا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون معنا وأندى باس كسن كي لا يدعون أفوا لا يدعون مع الله إلها آخر ba su kiran wani ba su yi wa wani bauta in ba Allah ba ba su haɗa Allah da kowa la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sannan kuma ba su kashe rai in ba wacce ta cancanta a kashe da haƙƙi na musulunci ba wala yaznun sannan kuma ba sa zina to suka ce waɗannan ayoyin su ne suke hana mu gaskiya idan mun yunkura za mu shiga musulunci to waɗannan ayoyin ne suke hana mu ina fata mun fahimta suka ce wa qad da'awna ma Allahi ilahan akhar mun hada Allah da wani wajen bauta wa qatalna nafsan lati harrama Allah sannan mun kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta wa zanaina kuma mun yi zina falaula hadhihi al-ayat lattaba'nak in ba dan waɗannan ayoyin ba lalle da mun bi ka mun ba addinin ka ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suka faɗa haka sai cikon waccan ayoyin cikin furqan ɗin da suka sauka illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ma'ana aka ce illa man taba sai wanda ya tuba wa awa illa man taba wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan saliha yayi aiki na kwarai aiki na gari an gane da kyau wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to waɗannan sune wanda Allah zai musanya musu laifuffukan su na munana su koma kyawawa wani abu sai Allah madaukakin sarki ka saba masa amma ya musanya maka da mafi girman sakamako na lada wa kana Allahu ghafurur rahima to wannan da suka ji wannan aya aka gaya musu fa ba'atha bihima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilaihim annabi ya aika musu da wannan ayoyin falamma qara'u katabu ilaihi lokacin da suka karanta sakon wannan aya sai suka ƙara rubutowa annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa inna hadha shartun shadid yu ai lalle wannan akwai sharadi mai tsauri a cikin wannan aya na khafu Allah na'mala salihan muna tsoron kada mu shiga musuluncin kuma mu kasa aikata aiki na kwarai domin cewa aka illa man taba wa amana wa amila amalan saliha to muna tsoron kada mu kasa aikata aiki na kwarai tuba kan mun tuba mun yi nadama imani kam gashi mun imani to amma nakhaf muna tsoron Allah na'mala amalan salihan kada mu kasa aikata aiki na daidai sai Allah ya saukar da wannan aya inna Allah menene inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah yana gafar Allah baya gafartawa idan aka mutu ana shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai shirka girma ba liman ya sha ga wanda ya so ina fata mun fahimta to me za su ce a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu lokacin da aka aika musu sai suka ce ai muna tsoron kada mu shiga ƙarƙashin wanda Allah bai so ya karɓi tubansu ba ina fata mun fahimta ka duba fa yadda wahshi ya kashe wanda annabi yake so hamza amin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka duba yadda ake tarairaya su wajen san su musulunta kai ka duba a da'awar ka yau kai ma haka kake tarairayar wancan da zai musulunta haka kake tarairayar wancan wanda kake so ya fahimci addinin ka ya fahimci sunnar da kake da'awa haka kake jin kansa domin ya fahimci daidai ko kuma sai dai tamoranci da tashanci da zagi lalle muna buƙatar mu yi muraji'ar sunnar da kyau muna muraji'ar uslubin isar da saƙonmu da kyau kaga mutum yana ta tada jijiyoyin wuya kai ka ce shine mai wutar aljanna ba haka ake ba dan uwa ga Allah da yadda yake mu'amalantar waɗanda suka yi wannan ta'addanci mai girma a addinin musulunci amma ka duba yadda ayoyi suke sauka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to ka duba fa har a yanzu suke tsoron ai suna tsoron kada su shiga musuluncin ma ko da sun yi aiki na kwarai din amma Allah ya bai sa su cikin wanda yake cewa liman ya sha ga wanda ya so ba in wani ne zai ce to kada ka musulunta mana ka je ka karata haka ne ko ba haka ba Allah ghafurun rahim ne latifun ne bi ibadihi sai Allah ya saukar da waccan ayar قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ma'ana ya ku waɗanda kuka zalunci kanku kuka yi ɓarnata ku a kawo kanku kuka zalunci kanku kuka yi laifi mai tarin yawa la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗauke tsammani daga rahama ta Allah maɗaukakin sarki inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi jami'an gabaki ɗaya sai mai kuma ba wani sauran hanzari sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta bayan sun musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli hamza ya ce kai kuwa akbirni kai ta hamza gaya mini ya kai ka kashe hamza ya aka ka kashe hamza lokacin da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya kashe hamza sai ya ce wai hak ghayyib wajhaka anni kai shanka ka nesanta fuska- fuskarka ainihin wato da tawa ma'ana ka se- ka nisanta da ni ku dane annabi ba yadda zai yi dole ya karɓi musuluncinsa amma fa huwa ƙatilu ammihi ya kashe amminsa babbansa wanda ya ba shi kariya addini amma wallahi haka ya zo saƙo ne wanda yake nuna maka annabi jakada ne farin jakada sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan saƙon yadda aka isar da shi kuma ya karɓi musuluncinsu ya kyautata musu kuma babu sa'ar babu cewa to bari mu ɗaufansa tun da yau ka zo a'a kawai dai abun zai dinga tasowa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ɗan nisanta da shi amma ba wai kada ya musulunci ba don haka ya kyautata imaninsa wahshi kenan ya koma yankin sham a can ya mutu ya ƙara rayuwarsa ina fata mun fahimta me yake nuna mana a nan 'yan uwa hatsarin shirka da girmanta kada ka zo kana ta yin aiki kana ta yin daidai a tunaninka amma kuma akwai shirka da kake yi shirka babban illa ce kwarai da gaske ka gane menene shirka menene tauhidi Allah maɗaukakin sarki baya gafarta matukar aka mutu ana shirka da shi wani ya sanya maka cewa kai ba za ka taɓa cin zaɓe ba matukar baka sauka akan layi ba ma'ana baka yi shirka ba baka ba hanyoyin ɓata ba wallahi babu wanda ke ba da mulki babu wanda ke ba da zaɓe in ba Allah maɗaukakin sarki ba ƙulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله ne ke ɗaukaka wanda ya so ke ƙasƙantar da wanda ya so dukkanin wanda Allah ya ɗaukaka shi wallahi shi ne maɗaukaki ya gama ɗaukaka wanda Allah ya ƙasƙantar da shi shi ne maƙasƙanci ya gama ƙasƙantuwa duk wanda Allah ya ɗaga shi babu wani wanda ya isa ya ƙasƙantar da shi ko da duniya ce za ta haɗu wanda Allah kuwa ya kaskantar da shi babu wanda ya isa ya ɗaga shi ko da duniya za ta haɗu wannan sai Allah maɗaukakin sarki wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illahu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi ya salam Allah shine al-qahir mai ƙarfi mai rinjaye akan bayansa gabaki ɗaya subhanahu wa ta'ala dan haka 'yan uwa mu yi riko da tauhidi gam mu riko da cewa Allah kaɗai shi ne mai yi wancan da kake tunanin zai iya maka shi ma miskini ne bawa ne fakiri ne mabukaci ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah ma'ana kuɗin fakirai ne masu nema ne wajen Allah maɗaukakin sarki da aka faftago inda Allah rizqa wa'buduhu washkuru la Allah ya ganar da mu ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما lalle wanda yayi shirka da Allah ya hada Allah da wani ya kirkire wani gagarumin laifi kwarai da gaske hadisi ya tabbata hadisin Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad lokacin annabi yana sanye da wasu farin tufafi an gane da kyau wa huwa na'imun a lokacin yana bacci thumma ataituhu wa qad istayqab sannan nazo masa a lokacin ya tashi qala sai annabi ya ce ma min abdin babu wani bawa qala da zai ce la ilaha illallah ya faɗi wannan kalma ta tauhidi thumma mata ala dhalika illa dakhala aljanna ya mutu akan wannan kalma ta tauhidi face ya shiga aljanna qultu sai na ce niwa kenan mai ruwaya shine abu dhar yake cewa wa in zana wa in sarak ko da yayi zina ko da yayi sata ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qala wa in zana wa in sarak yace ko da yayi zina ko da yayi sata qultu abu dharr ya kuma cewa wa in zana wa in sarak ko da yayi zina ko da yayi sara a sata annabi yace wa in zana wa in sarak ko da yayi zina ko da yayi sata qultu a karo na uku na kuma cewa abu dharr kenan wa in zana wa in sarak ko da yayi zina ko da yayi sata duk girman wannan laifin qala annabi yace wa in zana wa in saraq ala radmi anfi abi dharr ko da yayi zina ko da yayi sata ko da abu dharr baya so ina fatan fahimta shi yana girmama al'amarin ne ya faɗa hasso uku a na ukun ya ce e ko ya zina ko ya sata ko da ba ka so zai shiga aljanna aljanna ta Allah ce kuma rahama ce take kai bayi zuwa ga aljanna bisa sababin aiki da suka yi amma duk aikin mai aiki babu wanda isa aikin sai kai shi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce sai dai idan rahamar Allah ta lullube shi wane mutum idan annabi zai faɗi wannan ina ga wani sufin sufaye ina ga wani mai zuhudu ina ga wani mai da'awar kaza abu ɗaya ne yi bauta ka tsoraci wutar Allah kai kwaɗayin rahama ta Allah maɗaukakin sarki yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba amma ka zo ka ce aiko kun gama samun certificate ɗin aljanna automatic a ina wane kai akwai waɗanda suke manyan bayan Allah gaba gare ka su ma suna jin wannan tsoron ranar Allah kai mana mai kyau Allah ka kiyaye mu daga ainihin wato shirka Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi malam ƙara maimaita mana aya biyun ƙasa mu ji ko uku na'am ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Alam tara ilal ladina yuzakuna anfusahum shin ba kai duba ba, ya kai mai karatu, ilal ladina yuzakuna anfusahum zuwa ga waɗanda suke tsarkake kawukansu, bal ba haka ba ne, Allahu yuzaki man ya sha, Allah shi ke tsarkake wanda ya so, wala yudlamuna fatila kuma ba za a zalunce su ba daidai da zaren cikin ƙwallon dabino. in ka buɗe dabino akwai ƙwallo a cikin ƙwallon na akwai wani zare wannan zaren shine alfatil to ba za a zalunce su daidai da nauyi ko girman ko ƙasa da wannan alfatil ɗin ba zaren ƙwallon dabino ina fata mun fahimta unzur kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib duba ka ga da Allah yadda suke kirkira wa Allah madaukakin sarki ƙarya su jingina masa wa kafa bihi ithman mubina kuma ya ishi wannan kirkirar ƙarya da suke ya zamo laifi mai girman gaske ko ce ya zamo zunubi laifi mabayyani kwarai da gaske imamul kalbi yana cewa wannan aya nazalat fi rijalin minal yahud ta sauka akan wasu mazaje daga cikin yahudawa lokacin a taubi atfalihim ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suka zo da 'ya'yansu ƙananu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalu suka ce ya muhammad ya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam hal ala ha'ula min zambin shin waɗannan suna da wani laifi a karan suna da laifi a kansu faƙala la sai annabi ya ce a'a ba su da laifi ƙalu sai suka ce wa ma nahnu illa ka hay'atihim to mu ma kamar su muke mu ma ba kowa bane face su shin da Allah yara ƙananu suna da laifi a gurin Allah ba su da laifi babu alƙalami a kansu aiko to sai suka zo yi wa annabi sallallahu wannan ba'a da izgili da ta'annuti da jafa'i yadda suka saba suka ce waɗannan yaran akwai wani abu a kansu na laifi na zunubi annabi ya ce a ba komai a kansu dan haka suka ce to mu ma wa ma nahnu illa ka hay'atihim mu ma kamar su muke yadda ba su da zunubi haka mu ma ba su da zunubi wa ma amilna bin nahari yukaffaru anna bil laili duk abinda muka aikata shi cikin yini zuwa dare an gafarta mana wa ma amilna bil laili abinda muka aikata da daddare yukaffaru anna bin nahar zuwa yini an gafarta mana wannan suwa kenan yahudawa malam fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar undur kaifa yaftaruna 'ala allahi al-kadhib ko kuma alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum ka duba shin baka duba kaga waɗanda shin baka ga waɗanda suke tsarkake kawo kansu ba bal ba haka bane Allahu yuzakki man yasha Allah shike tsarkake wanda yaso subhanahu wataala ina fata mun fahimta Imam Mujahid ibn Jabar da Imam Dhahhak da Imam Ikrima afwan suke cewa kanu yuqaddimuna atfalahum fi salah sun kasance suna gabatar da ainihin wato ‘ya'yansu ƙananu a cikin sallah ya na annahum la zunuba lahum fatilka taskiya ma'ana a suna tsammanin cewa ba su da laifin komai a kansu a ra'ayin ikirma da mujahid wannan gabatar da su da suke yi a cikin sallah tsammanin ba su da laifin komai to wannan shine tsarkake kan nasu da suke taskiya din imamul hasan al-basri da imamul dhahak da qatada ibnu da'amata sadusi da muqatil ibnu hayyan da wasu su suka ce wannan aya ta sauka ne akan yahudu da nasara lokacin da suka ce nahnu ansarullahi wa ahibba'uhu mu ne mataimaka na Allah kuma mu ne masoya na Allah subhanahu wata'ala lokacin da suka ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudu suka yi wannan da'awar cewa babu wanda zai shiga aljanna in ba yahudu ainihin wato ko nasara ba ma'ana ba wai yahuda sun ce yahudu ko nasara ba a yahuda da'awa ce guda biyu yahudu suka ce babu mai shiga aljanna in ba ba yahude ba nasara suka ce babu mai shiga aljanna in ba ba nasare ba tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan burace burace ne babu kanshin gaskiya a tattara a cikin wannan al'amari ina fatan fahimta dan haka dai wannan riyawa ce a wani gurin kuma Allah ya nuna cewa wato waqalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u qul falima yu'adhibukum bi dhunubihi qul falima qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ma'ana ku ba kowa bane face sauran mutane da ya halitta ba ku da bambanci sama da wanda ya ibada ya kusanci illa bi taqwallahi azza wajal ina fatan fahimta to wannan shine irin taskiya da jin kai da koda kai da yahudawa suke a koda yaushe sha'abullahi al-mukhtar su suna jin zababbu ne shafaffu da mai su kashe su yanka su sha jini su komai su aka yarje wa kasar su kori 'yan falastin su mamaye kasa su yi wa ƙananan yara kisa na gaira ba dalili su abinda suke ba ta'addanci ba ne amma kai da zaka kare kanka kai da zaka yi ƙoƙarin bawa iyalinka kariya da dukiyarka kai ne ɗan ta'adda amma su cikakkun 'yan son zaman lafiya ne tilka idan ƙismatun biza wannan ai rabo ne na zalunci kwarai da gaske babu tatattun 'yan ta'adda saboda waɗanda za su zo su kori mutane daga lardinsu 'yan as'yan guri na asali babu 'yan ta'adda sama da waɗanda za su zo suna yanka yara ƙananu ba su ji ba ba su gani ba ana sanya bama-bamai a cikin masallatai a cikin makarantu a cikin asibitoci a cikin waɗanda babu ruwansu wani ta'addanci ne sama da wannan amma duk a yau a idan duniya wannan ba ta'addanci ba ne allah ya shi mu ubangiji allah ya ce alamtar ilallazi na utu nasiban shin baka ga waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ba utu nasiban min alkitabi aka ba su wani kaso na littafi yu'minuna bil jibti wa tagut suna yin imani da aljibt da at-tagut menene su zami bayani waya kuluna suna cewa waya kuluna lillazina kafaru kuma suna gaya waɗanda suka kafirta haula'i waɗannan kafirai kenan ahda minal ladina amanu sabila sun fi waɗanda suka yi imani shiriya ula'ikan ladina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu wa mai yal'anillah dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya la'ance shi ya tsine masa falan ji da lahu nasira ba za ka taɓa sama masa wani mataimaki ba to me wannan aya take nufi ubangiji anan Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban shin baka ga waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ba wato su ne yahudu da nasara suna yin imani da aljibt da at malamai sun tattauna dangane da waɗannan kalmomi guda biyu lafazin aljibt da kuma at wasu malaman kamar irin su ikirima rahimahullahu ta'ala yake cewa huma sanaman da aljibt da at su ɗin gumaka ne guda biyu kana al-mushrikuna ya'budunahuma mushrikai sun kasance suna bauta musu min dunillah ba Allah ba Abu Ubaida kuma yace su ɗin huma kullu ma'budin yu'badu min dunillah dukkanin wani abin da ake bautawa ba Allah ba to sunansa aljibt da kuma at ina fata mun fahimta kamar yadda yake cewa laqad ba'adna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at an gane da kyau Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa aljibt shine sihiri as-sihru sannan at-tagut ash-shaytan aljibt shine sihiri shi kuma at-tagut shine shedan an gane da kyau imamu sha'abi da mujahid akwai kauli da aka hakaito daga gare su suna cewa wannan kaulin su ma suna faɗin sa akan aljibt shine sihiri at-tagut kuma shine ainihin wato shedan muhammad bin sirin da imamu makhul suna ganin cewa aljibt idan aka ce aljibt shine alkahin boka at kuma shine as-sahir kaga akwai kusan ma'ana da abin da ya gabata sa'id ibn jubair da abu aliya su kuma suna ganin aljibt shine as-sahir da wannan yare ne na ainihin wato mutanen habasha idan aka ce aljibt ana nufin as-sahir da yaren habasha na wancan lokacin at kuma yana nufin alkahin ma'ana boka an gane da kyau akwai huyai ibn akhtab shi kuma yana ganin cewa afwan kai abdahak abdahak yana ganin aljimt shine wannan huyai ibn akhtab wanda kafiri ne shi ake nufi da aljimt sannan abdagut kuma shine ka'ab ibn al-ashraf ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin yahudawa saboda Allah ya ce yuriduna an yatahakamu ila taguti an gane da kyau to duk abin da wannan yake nuna mana akai yan uwa shine a dunkule da lafazin aljibt da lafazin at zai gaskatu akan cewa dukkanin abin da ake bautawa ba Allah maɗaukakin sarki ba ko kuma dukkanin abin da ke kawar da kai daga bauta ta Allah maɗaukakin sarki ina fata mun fahimta wasu ma suka ce aljibt ɗin shine wannan gunkin at ɗin kuma shine shedanin da yake masaluwa yake aiki yake murya da muryar gunkin nan yake motsi da motsin gunkin nan wasu masu bauta gumakan za su ce ai gumakan suna magana ko su ce gumakan suna motsi ko makama to shedanin da yake motsi da wannan gunkin shine at-tabut din shi kuma gunkin shine aljibt shi ma wannan kauli ne daga cikin wajen kaulukan malamai da aka tattauna ina fata mun fahimta a dunkule da yan uwa abin da zamu dauka shine duk abin da zai kawar da kai daga bauta ta Allah madaukakin sarki zai dauki ma'anar tabut an gane da kyau wayarka za ta iya ɗauka amsa sunan ɗagut ta shagalantar da kai ta mantar da kai Allah maɗaukakin sarki ta zamo maka ɗagutu ta yadda baka san menene yadda za ka bauta Allah maɗaukakin sarki da kyau ba an gane da kyau kenan kalma ta ɗagut kalma ce jami'a kalma ce babba da ta tattaro abubuwa a cikinta masu yawan gaske ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya ƙuluna lillazina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila abin da ya faru shine wata rana ka'abu ibn al-ashraf wanda muka ce babba ne daga cikin malaman yahudawa ya fita fi 70 rakiban min al-yahud tare da shi akwai mahaya dawakai mutum 70 daga cikin yahudawa sun fita ila makkata ba'da waqa'ati uhud bayan an yakin uhud sai ka'ab tare da mutane 70 dinnan suka tafi garin makka me za su je su yi domin liyuhalifu quraishan su samu ƙawanceceniya da alaƙar zumunci na taimakekeniyar yaƙi da ƙuraishawa akan annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa za su warware alƙawarin da suka ɗauka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta to lokacin da ka'ab da shi da waɗannan mutane saba'in ɗin suka je sai suka sauka a gidan ainihin wato abu sufyan lokacin bai musulunta ba shi kuma fa ahsana matwahu ya kyautata ainihin wato masaukinsu ya kyautata musu to lokacin sai suke cewa da su ma'ana ka'ab ɗan ashirar a mutanen makka sai suke cewa da su innakum ahlu kitabin ku fa ma'abota littafi ne waɗanda an ba ku attaura an ba wa sunku injila sannan wa muhammad sahibu kitab shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma an bashi littafi wala na'manu an yakuna hada makran minkum anya ku ba ma ji tsoron ba za mu amintu akan cewa wannan ba makirci ba ne kuma abota littafi ne annabi muhammadu ma'abocin littafi ne anya wannan ba wani makirci ba ne kuke so ku kulla mana an fahimta da kyau to sai mutanen makaska ce da su idan kuna so mu aminta da ku sai kun ji kun yi sujjada akan waɗannan gumaka guda biyu da muke bautawa kun san a cikin ɗakin ka'aba akwai sama da gumaka ɗari uku to sai kun zo mun bautawa gumaka tare da ku wanda zai tabbatar mana cewa eh kuma kuna kan addini namu to wannan cewa su bauta wa Allah ɗan a su bauta wa gumaka shi ne abinda Allah yake cewa yu'minuna bil jibti wa taghut ba ku ga waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ba amma suna imani da aljibt wanda ya fassara aljibt da ma'anar menene gunki da a taghut shedanin gunkin nan to kaga yana da asali a wannan sababin saukar wannan aya ina fata mun fahimta saboda sun duba sun ga me yasa hakan suka faɗi wannan magana ɗin ina fatan fahimta to don haka sai suka je sai ka ɗan ashraf yake cewa mutum talatin daga cikinku su zo gare mu an gane da kyau suka je suka sauka suka yi sujjada suka yi bauta a wannan gumaka ɗin an gane da kyau bayan nan kafin su yi sai da suka ce lalle za mu alkawari akan lalle za mu yaƙe muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka je suka ƙaula suka ƙulla wannan ainihin wato kawance suka yi duk abin da za su akan za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu sufyan ya gaya wa ka'ab ibn al-ashraf wata magana yake cewa innaka mru'un taqra'ul kitab innaka mru'un taqra'ul kitab lalle kai mutum ne da kake karanta littafi wa ta'lamu kuma kana sani wa nahnu ummiyuna la na'lam mu kuma ummiyuna ne la nujidul kitaba wala alqira'a babu kyautata iya rubutu ko kuma karatu fa ayyuna ahda tariqa to tambayar da nake so na ma tsakanin mu da Muhammad wa yake wannan tambayar sallallahu alaihi wasallam wa yake yin tambayar nan Abu Sufyan ne yake tambayar Ka'ab dan Ashraf jagoran Yahudawa yace to tunda kai kana karan ka duba dan Allah wani duhun jahilci a da suke akai sun yadda ba akan gaskiya suke ba kuma sun yadda annabin akan gaskiya yake amma bari su shigo da third party sun san su din ma'abuta littafi ne to sai suke tambayar su wane ne ya fi zama akan shirya tsakanin mu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nahnu an muhammad mu ne ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to me ya faru sai ka ɗan ashraf saboda ya san addinin annabi sallallahu ciki da bai bai ce musu su bane bai ce shi bane sai ya ce ku bijiran min me addinin naku yaya addinin naku yake sai abu sufyan ya ce eh addinin mu muna girmama baki muna kyautata wa mahajjata muna girmama wanda ya zo gare mu muna kyautata zumunta muna kaza muna kaza muna kaza muna aikin hajji na lokacinsu a jahiliya kenan an gane da kyau shi kuma muhammadun salasalam fariƙun dina aba'ihi shi kuma annabi muhammad ya zo salasalam ya raba addinin iyaye da kakanninsa wa qata'ar rahim kuma ya yanke zumunta wa faraqal haram kai ya ma ƙaurace da ainihin wato wa wannan harami ɗin an gane da kyau akai ayaga tsakaninmu da shi wa dinun alƙadim wa dinin muhammadu ne hadith addininmu da ɗaɗɗe ne addinin muhammadu kuma sabo ne wannan fa hujjar waɗanda suke ‘yan baya ne kuma hujja ce har yau ga wanda ba shi da hujja ina fatan fahimta to me ka'ab zai ce sai ka'ab ya ce eh lalle ba makawa antum wallahi ahda sabilan tabbas wallahi ku ne kuke akan daidai to shine abinda Allah yake cewa anan alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi shin baka ga waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ba sun san littafi da kyau na attaura yu'minuna bil jibti wa tagut suna yin imani da aljibti wa tagut mun fassara shi wa yaquluna lil ladina kafaru kuma suna gaya waɗanda suka kafirta ha'ula'i waɗannan ma'ana kafiran kenan ahada min alladhina amanu sabila sun fi waɗanda suka yi imani musulmai sun fi su zama wa kan shari'a ta gaskiya wannan ba abin mamaki bane lalle abin mamaki ne kwarai da gaske don haka Allah ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah madaukakin sarki ya tsine musu ya la'ance su wa may yal'anillah dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya la'ance shi falan tajida lahu nasira lalle ba za ka taba sama masa wani mataimaki ba abinda ake nufi da mataimaki wanda zai taimake shi a wajen Allah madaukakin sarki wanda zai bashi kariya ya bashi kariya a kiyama akwai wanda zai iya wannan wane mutum la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wani mala'ika makusanci ko kuma wani annabi wanda yake aikakke babu wanda ya isa ya iya baka kariya zuwa ga Allah madaukakin sarki in ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da kai shari'a ba wannan shari'a sababinta ne Allah zai ji kanka ina fatan fahimta Allah madaukakin sarki ce yau malayin fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da wata dukiya yau malayin fa'umalun wala banun dukiya ko ƴaƴa ba za su amfanarwa da mutum komai ba illa man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya je wa da Allah madaukakin sarki da zuciya kubutacciya da zuciya fara tas fara din da babu shirka babu bid'a babu sabo sai tauhidi sai biyayya ga Allah madaukakin sarki amma wanda ba wannan ba wa may yal'anillah dukkan wanda Allah ya la'ance shi lafazin al'anu shine at-tard wal ib'ad an rahmatillahi ta'ala ma'ana ne santa da kora daga rahama ta Allah maɗaukakin sarki to duk wanda Allah ya kore shi ya la'ance shi daga rahamarsa falanta ji da lahu nasiran ba za ka taɓa sama masa wani mataimaki ba shedan da Allah maɗaukakin sarki ya kore shi daga rahama qala khruj minha mad'uman madhura ba za ka taɓa samun wanda zai ce yau ga zai gashi wai zai tseratar da shedan daga wannan halaka ba ko akwai shi to haka kai ma dan uwa a yau ka sani dukkanin wanda zai baka wani maɗi da zumar baka ko kuma a kunnanka ya ce ku bi ni ni zan cece ku ko ni zan taimake ku ko ni zan yi muku kaza in ba Allah maɗaukakin sarki ba wallahi al'azim babu wanda ya isa ya iya baka wannan taimakon man zallabi yashfa'u indahu illa bi idni ma'ana babu wanda zai yi ceto in ba da sahalewa ta Allah maɗaukakin sarki ba ina fata fahimta sai Allah ya ga dama sai Allah ya ce wane da wane da yi dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki bai ce ya yi ba wallahi ba zai yi ba kuma in yayin Allah ya san waɗanda za a yi wa adadinsu da suwaye da suwaye kuma Allah ya san waɗanda ceton babu abin da zai amfanar musu na'am akwai ashafa'atul muthbata akwai ashafa'al manfiya akwai ceto tabbataccen ceto akwai kuma korarren ceto babban ceto shine ashafa'atul uzma wannan ceton da al'umma za ta kasance a ranar alkiyama yanayi ya kai yanayi ana nema Allah ya saurari al'umma Allah ya fushi fushin da bai taba irinsa ba kuma ba zai ƙara waninsa ba a je gurin annabi muhammadu a gurin annabi adam alaihissalatu wassalam ya ce nafsi nafsi a je gurin annabi ibrahim shi ma ta kansa yake wurin annabi musa shi ma ta kansa yake wurin annabi isa shi ma ta kansa amma ya seto mu gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce zai je ya faɗi ya sujjada annabi ya ce tashi saltu'ba roƙi an baka an gama za a baka ceci waɗanda za ka ceta sallallahu alaihi wasallam to wai dan Allah a wannan lokacin har kana tunanin akwai wani mahalukin da zai saurare ka annabawa ulul azmi minar rusul su ma sun kasa ballantana wani wani ma Allahul musta'an ina fatan fahimta dan haka ƴan uwa mu dawo daga rakiyar abin da yake na ba daidai ba mu tsaya akan tauhidi na gasken gaske tauhidin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ta hanyar alkur'ani ta hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kadai jirgin fito wanda zai kai mu tudun bantsira amma sabanin haka halaka ne bata ne bala'i ne kai riko da qur'ani da sunna shine tsira amma riko da qur'ani zalla wannan halaka ce riko da qur'ani da wani aiwa annabi kishiya wannan shi ma halaka ne tsiran shine ruko da sunnar annabi bisa fahimtar magabata na kwarai Allah ya musu rahama Allah ya wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya ainihin wato mana albarka cikin abin da muka faɗi na daidai na kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana a nan za mu tsaya a rana ta farko gobe da izinin Allah za mu tashi akan aya ta hamsin da uku bi idnillah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh